يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم هو فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله حديثنا اليوم عن خلق ضميم ووصف قبيح عن داء يصيب القلوب بالمرض والمجتمعات بالوهن مسبب في المحن والفتن ومزيل للنعم والمنن طارد للخير جالب للشر ذلكم هو مرض النفاق وما أدراكم ما النفاق مرض خطير وشر مستطير يميت القلوب ويفسدها من اتصف به خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إخوة الإيمان النفاق هو مخالفة الظاهر للباطن النفاق هو إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب النفاق دخول في الإسلام من وجه وخروج عنه من وجه آخر لذا قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله المحكم إن المنافقين هم الفاسقون أي الخارجون من شرعه المخالفون لطاعته ما أقبح النفاق وما أقبح عواقبه ونتائجه إنه مفرق للجماعات ومسبب للأزمات وموقع في الويلات والنكبات فالنفاق عدو الإسلام والإيمان وعدو السلام والسلام وأدو الأمن والأمان وأدو الأخلاق والقيم وعدو التقدم والاستقرار لذا حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيد المنافقين وخطرهم فقال سبحانه وتعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون فحصر العداوة فيهم مع كثرة الأعداء من غيرهم لأن غيرهم من الأعداء ظاهر أمره وبين وصفه أما هؤلاء فهم مع المسلمين في الديار والمنازل صباحا ومساء يدلون العدو على العورات ويدبرون المكايد والمخططات ويتربصون الدوائر للمؤمنين ويتربصون الدوائر بالمؤمنين والمؤمنات وأمرهم خفي على العباد قال الله سبحانه وتعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ولقد حتك الله تعالى أستار المنافقين عباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها حضر فكم في القرآن الكريم من آيات تحضر من النفاق والمنافقين ففي القرآن سورة كاملة تسمى بسورة المنافقون وفي غيرها من الصور المدنية آيات كثيرة تحضر النفاق وسبيل المنافقين كسورة البقرة وآل إمران والنساء والتوبة والأحساب وغيرها وما ذلك إلا لشدة خطر النفاق وقبحه وشدة فتنة المنافقين على الإسلام وأهله لأنهم ينسبون إلى أو لأنهم ينسبون إلى الإسلام وإلى نصرته وموالاته بينما هم أعداؤه وخصومه عباد الله فالنفاق يسري في المجتمعات كما تنتشر النار في الحشيم والمنافقون لا يخلو منهم زمان ولا مكان قد تباين أشكالهم وألوانهم ووسائلهم من زمان إلى زمان آخر لكنهم لا يختلفون في, أهداه في أهدافهم وغايتهم في ضرب الإسلام وتشويح صورهم وطمس معالمه وإلحاق الأذى باتباعه ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال إن المنافقين اليوم شر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرون واليوم يجهرون أفلا يجدر بنا أن نخاف النفاق ونجتنبه وأن, وأن نبعد عن كل الصفات والطرق التي تؤدي إليه وأن نتعرف على مخاطره وأشكاله حتى لا نقترب منه أو نقع فيه عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر جدير أن يقع فيه أيها الإخوة الكرام لقد كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وهم أفضل هذه الأمة الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون على أنفسهم من النفاق ويشتد قلقهم وجزعهم منه يقول ابن, يقول ابن أبي مليكة عليه رحمة الله أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل هذا العثر أخرجه البيهقي في الشعب وذكره البخاري في صحيحه تعليقا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأم, لأم سلمة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه فقال لها عمر بالله عليك أنا منهم قالت اللهم لا ولن أبرئ أحدا بعدك أخرجه أحمد وابن راحوي وأبو يعلى والبزار والطبراني وعن زيد بن وهب قال مات رجل من المنافقين فلم يسل عليه حذيفة فقال له عمر أمن القوم, أمن القوم منهم أنا قال لا ولن, ولن أخبره أحدا بعدك وعن جبير ابن نفير قال دخلت على, دخلت على أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه منزله بشمس فإذا هو قائم يسلي في مسجده فلما جلس يتشحد جعل يتعوض بالله من النفاق فلما انصرف قلت غفر الله لك يا أبا الدرداء ما أنت وما النفاق ما أنت والنفاق قال اللهم غفرا اللهم غفرا قالها ثلاثا من يأمن البلاء والله إن الرجل لا يفتتن في ساعة فينقلب عن دينه هذا الأثر أخرجه البيحقي في الشعب وأن المعلى ابن زياد قال سمعت الحسن يقول والله ما أسبح على وجه الأرض ولا أمسى على وجه الأرض مؤمن إلا وهو يتخوف النفاق على نفسه وما أمن النفاق إلا منافق أخرجه البيحقي في الشعب وأن حنظلة الأسدي رضي الله عنه وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال كيف أنت يا حنظلة قلت يا أبا بكر نافق حنظلة قال سبحان الله إلى آخر القصة بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوانا مسوء البركة خطبر متيو إن شاء الله تعالى تاكن تشيني ككياي منافنتي lallai uwa mu sani cewa za mu tattauna ne akan wata ɗabi'a da take a bazargi wata siffa ce mummuna ciyo ne da yake samun zukata ya haifar musu da mummunar rashin lafiya ya kuma shiga cikin al'umma gaba ɗaya ya haifar musu da rauni rauni mai tsanani yana sabbaba fikintunu a cikinsa da jarabobi kala-kala yana gusar da ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki wa al'umma yana kore dukkanin wani alkhairi da ke tunkaro al'umma yana kuma jawo duk wani sharri da al'umma ba sa fatansa wannan ba wani ciwo ba ne face ciwon munafunci a azanallahu wa iyakun min ‘yan uwana masu albarka me ya sanar da kai me ake cewa munafunci munafunci wata rashin lafiya ce mai haɗari wani sharri ne mai fantsama mai tartsatsi ya yaɗu cikin al'umma yana kashe zukata ya kuma lalata zuciyar ya yi asarar nan duniya ya kuma asarar lahira gaba ɗaya babu wata asara mafi girma da ta kai wannan Allah maɗaukin sarki ce fi qulubihim maradun lallai munafikai a zukatansu akwai rashin lafiya ta shakka da ko kwanto game da addinin musulunci Allah subhanahu wata'ala ya ce fazadahumullahu maradan sai Allah ya ƙara musu rashin lafiya akan tasu rashin lafiya Allah subhanahu wata'ala ya ce walahum azabun alimun lalle suna da azaba mai radadi bima kanu yakzibuna sakamakon abin da suka kasance suna karyatawa dan uwana masu albarka munafinci shine zahirinka ya saba da baɗininka munafinci shine bayyana imani da musulunci da harshe yayin da kuma zuciya take ɓoye da munafinci ko kuma da kafirci da ƙiyayya ga musulunci da musulmi gaba ɗaya don uwa munafinci shine shiga musulunci ta wata fuskar ta daban da kuma yaƙi da musuluncin da fito na fito da shi da ƙoƙarin fita daga cikinsa ta wata fuskar daban wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'una munafinci kenan Allah madaukin sarki mana tsari da shi dan uwana masu albarka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin littafin sa mai tsarki yace innal munafiqina humul fasiquna lallai munafikai sune fasikai ai su ne waɗanda suka fita ƙarƙashin shari'ar Allah maɗaukakin sarki suka saba wa ɗa'ar Allah da manzansa dama abin da ake nufi da fasikanci shine al-khuruju an ta'atillahi wa rasulihi shine mutum ya fita ya fito na fito da yi wa Allah maɗaukakin sarki ɗa'a da yi manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗa'a wannan aiki shi ake kira munafunci to Allah subhanahu wata'ala ya kira munafikai da fasikai yace innal munafiqina humul fasiquna lallai munafikai su ne fasikai abin nufi masu fita daga da'ar Allah subhanahu ta'ala menene ya kai munin munafinci me ya kai munin ƙarshen munafinci da kuma natijar da yake haifarwa munafinci abu ne da ke raba tsakanin jama'a munafinci abu ne da ke sabbaba bala'i da musibu a cikin al'umma munafinci abu ne da ke haifar yake haifar da na shiga uku da wayo Allah a cikinsa dukkanin al'ummar da munafinci ya shiga cikinta lallai sai ka samu waɗannan abubuwan da muka lissafa gaba ɗaya ya yi kaka gida da katutu a cikinsa sai ka samu sun rarrabu zukaɗinsu ba haɗa ba waɗancan suna jin haushin waɗannan waɗannan suna jin haushin waɗannan sai ka samu babu zaman lafiya a tattare da su sai ka samu bala'ai da musibu sun tattara a cikinsu sai ka samu abubuwa na wayo Allah da na shiga uku na lalace ya yawaita a cikin irin wannan al'ummar yan uwana masu albarka lalle munafinci babu babban makiyin addinin musulunci kamar munafinci da kuma imani munafinci shine babban makiyin musulunci da imani munafinci shine babban makiyin lafiya da ita zaman lafiyar gaba daya munafinci makiyi ne na aminci da kuma samun shi kansa amincin a cikin al'umma munafinci makiyi ne na kyawawan ɗabi'u da tabbatar ɗabi'un a cikin al'umma munafinci makiyi ne na ci gaban al'umma da kuma zaman lafiyanta shi sa Allah subhanahu wa ta'ala game da kaidin munafinci da kuma haɗarin da yake da shi a cikin al'umma ya faɗa a cikin suratul munafiquna yace wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsabuhum Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana wasu daga cikin siffofin munafikai yace duk lokacin da ka gansu tu'jibuka ajsabuhum mazhar nasu gangan jikinsu shigarsu za ta ƙayatar da kai ta burge ka ka ɗauka wasu mutane ne nagari wasu ne waɗanda za su iya amfani a cikin mutane idan wani abu ya taso al'ummar Allah subhanahu wa ta'ala ce wa iya qulu tasma'a li qawlihim idan kuma munafikai suka buɗe baki suka yi magana lallai za ka saurari maganganunsu za ka saurari zancensu saboda suna da zalakar harshe da fasaha sun iya saƙa zance da za su shigo da kansu jikinka da za ka ji lallai ya kamata ka amince da mutane irin wannan suna da amfani suna da zalakar harshe sai dai tare da haka matsorata ne a ba su da aminci akan kawukansu duk wani abin da zai faru a cikin musulmi sai kaga suna kafa kafa suna dauka da su ake idan wa'azi aka yi aka ce Allah ya ce annabi ya ce sai kaga sun dauka da su ake idan aka ce a kiyaye yahudawa da nasara sai su ce da su ake duk wani abin da zai fado wanda za a yi wa'azi a kansa sai su dauka da su ake Allah subhanahu wataala ya ce yahsabuna kulla sayhatin alaihim ka'annahum khushubun musannada idan ka gansu kai ka ce ka takwaye ne da aka jingine su su ba a kafa sa ƙasa ba kuma su ba a je sa ƙasa ba Allah subhanahu wataala ya ce yahsabuna kulla sayhatin alaihim suna tsammani dukkanin wata tsawa idan ta yi kansu za ta faɗo ma'ana duk wani zance da ake yi saboda ba su da gaskiya sai su rinka ɗauka da su ake duk wata aya da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah zai saukar masa sai su rinka firgita suna tsoro ko za a saukar da aya da za ta fallasa munafinci da rashin gaskiyar da ke cikin zukatansu Allah subhanahu wataala ya ce yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim bima fi qulubihim munafikai suna kafa kafa ko da yaushe a cikin firgici suke da tsoro da razani kada Allah maɗaukakin sarki ya saukar da surar da za ta fallasa abin da ke cikin zukatansu saboda mugun aiki da mugun nufi da suka ƙudurce game da musulmi suna tare da musulmi amma kullum cin dunduniyarsu suke suna sallah tare da su amma kullum burinsu shine lalacewar musuluncin da rugujewarsa to shi yasa tunda wahayi yana sauka Allah yana faɗar abubuwan da ke cikin zukatan mutane da aya ta sauka sai ka same su a firgice a razane tsoronsu kada Allah ya fallasa abin da ke cikin zukatansu saboda haka kullum a cikin firgici su matsorata ne shine Allah madaukakin sarki ya kwatanta mana su a cikin suratul ahzab yace ashihatan alaihim fa'i ajhatan alaikum fa idza jaa al khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alayhi min al maut fa idza dhahaba al khawf salaqukum bi alsinatin shidadin ashihatan ala al khayr Allah madaukakin sarki ce ulaika lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malahum wa kana zalika ala Allah yasira Allah subhanahu wata'ala ya ce fa idza jaa al-khawf duk lokacin da wani abu na tsoro ya zo da firgici da razani wanda ake buƙatar su waye za su bi kirji su tunkaru wannan abin domin yayewa al'umman musulmi halin da suke ciki duk lokacin da irin wannan abin ya zo ra'aitahum yanzuruna ilayka sai ka gansu ya rasulullah suna ta kallon ka suna duban ka taduru a'yunuhum zukatan idanunsa suna jujjuyawa su kalli nan su kalli nan kallazi yughsha alaihi min al-maut kai ka ce wanda mutuwa ce ta lullube shi saboda tsoro da firgici kada a ce su ne ya su abin duk wani abin da ya kamata a ce a taimaki al'umma idan yazo zaka same su a baya baya sun laɓe ba sa shigowa amma fa iza zahaba alkhawfu idan tsoron ya tafi aka ce sai su tunkare ku da harshen nan nasu mai kaifi suna amfani da kalamai na zalakar harshe da fasaha dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yadda su nasa ne ya jawo su kusa eh dalilai suna da amfani a kirawo su idan wata ganima ce ko wani abu da ya kamata a samu su ma dauka a basu so da suna nuna su ma sun iya su ma na gaba gaba ne su ma suna son addinin musulunci amma lokacin da ake bukatar su kuma sun gudu wannan munafikai kenan الله سبحانه وتعالى فإذا ذهب الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى علينا الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير الله سبحانه وتعالى ما سنن كتيني أكن دك أبن ديك دنيا أنا تار دنيا الله أولئك لم يؤمنوا كذا إيرون وأنا بس إيماني بقى ba su da imani inji Allah madaukakin sarki Allah ce fa ahbata Allahu a abalam sai Allah ya lalata aikinsa gaba daya shi sa masu irin wannan siffa ta munafunci yan uwa Allah madaukakin sarki ya cire su daga sauran musulmi ba musulmi bane Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah madaukakin sarki a cikin wancan aya da muke karantawa yace yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu sai Allah ya ce su waɗannan munafikai makiya ne makiyanka ne ya rasulullah makiyan al'ummar musulmi ne makiyan addinin musulunci ne duk wani ci gaba na addinin musulunci ba sa son sa suna iya haɗa kai da arna da kafirai don a daƙile a cutar da addinin musulunci suna iya kai wa arna rahoton wani abu da musulmi suke shiryawa don kare kansu ko kuma don haifar da zaman lafiya tsakaninsu su je su kai wa arna rahoto don a zo a lalata wannan abu kuma suna cikin ku da su kuke sallah kuke komai Allah madaukakin sarki ce humul adu makiya ne fahzarhum ya rasulullah ka kiyaye su Allah madaukakin sarki da kansa yace annabi ya kiyaye su ya yi taka tsantsan da su ya yi kafa kafa da su qatalahumullah Allah ya wadaran su Allah ya la'ance su anna yufakun Allah ce dan me ake kautar da su ake wautar da hankalinsu daga gaskiya ga ta kirkiri suke mai da hankali su karkata zuwa ga arna su kyale annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe da sahabbansa dan uwana masu albarka kalli ayan nan da kyau zaka ga da Allah madaukakin sarki ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ka kiyaye su makiya ne ka kiyaye su sai Allah ya takaice adawa da kiyayya kamar addinin musulunci ba shi da wani maki sai munafiki saboda wallahi alazim yan uwa kiyayyar munafiki ta fi cutarwa addinin musulunci sama da kiyayyar arde ba yahudi ne ko ba nasara kiyayyar da munafiki yake wa addinin musulunci ta fi cutar da musuluncin ta fi cutar da kai musulmin sama da kiyayyar da ba yahude da ba nasare suke wa addinin musulunci shi sa da Allah ya tashi tattare adawar sai ce humul adu su ne makiya kamar ba wani makiyin sai su fahzarhum ka kiyaye su ya manzon Allah tare akwai makiya da yawa amma sai Allah ya ambaci munafikai su su kadai saboda girman sharrin da suke dauke da shi yan uwa kalle su da kyau zaka ga su tare suke kwana da musulmi da muminai wasu ma a gidaje daya da su ake fitowa a yi sallah da su ake gogayya a kasuwa duk wani aiki na addini da su za a yi wani lokaci in za a je jihadi ma za ka gan su saboda haka dukkanin musulmi sun saki jiki da su sun amince da su amma kuma suna bayyana al'auran musulmi duk wani abin da suka san rauni ne da musulmi suke dauke da shi za su rubuta wannan abin su aika wa yahudawa za su ɗauki wannan abin su kai wa makiya musulunci za yadda za a karya addinin musulunci suna haɗa plan plan da duk wani tsari da shiri ta yadda za a kai waɗannan na cikin gidan da su ake yi shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da cewa duk masu irin wannan ɗabi'a da masu irin wannan halin ko da sun yi rantsuwa sau dubu cewa su musulmi ne Allah madaukakin sarki ce ba sa tare da ku Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin sura tauba cewa yahlifuna billahi za ka ga suna rantsuwa da Allah innahum laminkum cewa lalle su suna tare da ku su musulmi ne su mu'minai ne komai naku iri ɗaya ne Allah maɗaukakin sarki cewa ma hum minkum amma kwata kwata ba tare da su ba ku musulmi ne su kuma munafikai ne ku sunan ku musulmi su kuma sunan su munafikai ko da Allah maɗaukakin sarki ya raba sunan wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafarquna sai dai mutane da suke a firgice a razare da dukkan abin da zai iya sawa a gano su a fallasa su shi sa ƴan uwana masu albarka Allah maɗaukakin sarki ya keta a dukkanin wani labule da suke kuya da su su musu su munafikai kenan ya kuma yaye dukkanin wani sirri da suke boyewa a cikin alqur'anin sa mai girma Allah subhanahu wataala ya yaye wa bayan sa mu'mini dukkanin wasu al'amura munafikai Allah ya bayyana mana su annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi bai koma ga Allah ba sai da Allah madaukakin sarki ya bayyana masa dukkanin sunayen munafikan da suke tare da shi duk sai da Allah maɗaukakin sarki ya gaya masa su dawani dawani dawani dawani duka amma shi kansa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda sharrin su ƴan uwana masu albarka kafin Allah ya san da shi bai san suwaye ba bai san suwaye ba haka Allah maɗaukakin sarki ce maradu ala nifaqi la ta'lamuhum maradu ala nifaqi sun yi kaura sun gawurta a cikin munafinci amma sai Allah ce la ta'lamuhum ku kai annabi ka san su amma sai da Allah madaukakin sarki duk ya gaya masa su da wane da wane da wane duk munafikai ne annabi kuma ya san su kuma ƴan uwa yana zaune da su kuma yana sallah tare da su yana tafiya tare da su amma ya kyale su saboda maslaha min masalihid din daga cikin masalahoyi na addini annabi bai bar duniya ba sai da ya sanar da ɗaya daga cikin sabansa sunayen waɗannan munafikai shine Huzaifa ibn al-Yaman sai da annabi ya lissafa masa annabi ya ce kaga wani munafiki ne wani munafiki Allah kiyaye haka annabi ya rinka lissafa masa duk sai da annabi ya lissafa masa su Allah madaukakin sarki saboda hadarin munafinci sura su kutum da guda ya ware a cikin alqur'ani aka sa mata sura surar munafikai kawai yadda muke da suratul kafiruna haka ake da suratul munafiquna sura ta munafikai wanda Allah ya tona asirin su a ciki ya faɗi siffofin su da yawa ka koma wacin suna ka karanta ta dan kada ka kasance daga cikin masu irin wacin siffofi Allah ya kiyaye mu gaba ɗaya bayan nan bai isa ba sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya wasu surori a cikin ayoyinsu ya fito da wasu daga cikin siffofin munafukai wanda ba ambata a can ba masu yawa je karanta suratul baqara dan uwana mai albarka karanta ali imrana karanta nisa'i karanta suratul tauba ko ma suratul ahzab da wasu daga cikin surori Allah madaukakin sarki ya mana bayani su waye munafukai ya mana bayanin makomarsu ta yadda kai ka san wannan siffa don ka kubuta daga shiga cikinsu sannan kuma ka iya gane su lokacin da suka zo suke ƙoƙari maka ɗan birin-birin don Allah maɗaukin sarki ya ga annabi cewa ya kiyaye su kai ma ka kiyaye su don da yawa daga cikin uwa ɗauka suke cewa munafinci ya keɓanta ne kaɗai da zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ba mu labarin su kenan sun wuce zuwa munafikai a'a wallahi kai kuskure munafinci da munafikai ba sa gushewa a kowanne lokaci da kowanne zamani suna nan yadda akwai su a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siffar irin waɗancan ita ce siffa irin waɗannan yadda waɗancan suke ƙoƙarin rushe addinin musulunci da haɗa kai da yahudawan banu ƙuraiza da banu ƙailuƙa'a a cutar da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a garin Madina ƴan uwa muna nan da su yanzu a cikin mu min bani jildatina daga cikin wanda muke biyarin ɗin suna iri ɗaya fatan mu iri ɗaya ana haɗa kai da su da yahudawan cikin gida da yahudawan waje don a cutar da musulunci da musulmi wallahi mana tare da su ko musulmi ne so da duk lokacin da ake ɗaukar mana ake bayani akan munafunci kada ka taɓa ɗauka cewa wai lokaci ake akan zamanin annabi tsira da aminci suna nan za ta iya wa a ce hanyar munafuncin nasu da yadda suke isar da shi da aikin nasu ya bambanta amma kuma hadafin su guda ɗaya ne shine mai ruguza addinin musulunci gaba ɗaya duk wani hali da muke ciki yan uwa da kunci da damuwa da ake ciki musamman musamman a fage na addinin musulunci zaka samu wallahi daga cikin waɗanda suke su amsa amsa sunan musulunci da su ake hada baki da lalata musulunci duk wani wanda ya fiya ruko da addini duk wani wanda yake magana akan al'ummarsa da addinin musulunci wallahi sai sun samu jan maki sai sun kai sunansa so laka ka sani baka sani ba ana bibiyar ka wana matsala ne a sa ido akan su zai iya jawo mutum matsala kuma na cikin gidan waɗanda muke tare da su musulmi su suke kai waɗannan abubuwa a lokacin da 'yan ta'adda suna ta'addancin su kiristoci suna kiristancin su suna yin duk abin da za su yi domin lalata addinin musulunci yahudawa suna yin abubuwansu ba ruwansa shi da shi su don ya fi fifita maslahar yahudanci da nasaranci akan masalar addininsa za ka ga duk abin da musulmi za su siya kushe ku rinka kallon siffofin da kyau yan uwa ka rinka kallo akwai wanda in dai abu musulmi ne zai zo yi shi wallahi sai ya kushe amma in yahudawa ne ko nasara za su yi shi ko wani arne to shi kenan abu ne mai kyau yan daɗi arna kenan munafikai kenan yan uwa yan daɗi arna arna ya fi musulmi za ga aka ce wani bature ya kawo wani theory to za ga ana ɗauko shi ana tabajiji da shi ana cewa ai abu kaza ai wani ma ya ce kalmax ya ce kaza ana kawo wani abu na arne arna girkawa wanda ba su san Allah ba kwata-kwata ana kafa hujja da maganganunsu amma ka ce masa ƙala rasulullah sai ga haɗe rai bai yadda ba in ka ce masa ƙala Allah gidadanci ne komawa bayan amma ya ɗauko maka fa maganar wani arne wanda baya wanke kashi idan yayi sai dai ya goge wani kazami yana kafa ma hujja da shi kuma wannan musulmi ne idan ka ce masa Allah ya ce shi kuma sai ya ji haushi shi sa ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Huzaifa ibn al-Yaman sahibu sirr rasul sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi munafikai a yanzu wannan fa Huzaifa yake bayani a lokacin sahabi ne bayan wucewar a bayan wafatin annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi yace munafikai a lokacinsa da yake magana yace wallahi sharrin su yafi munafikan lokacin manzon Allah tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi saboda munafikan lokacin annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi suna boye kansu suna boye munafincin nasu yace amma yanzu munafikai fili suke bayyanawa a fili suke bayyana al'amarin su idan huzaifa ya faɗa haka akan munafikan lokacin sa munafikan lokacin mu yanzu kuma iri-iri mutum yake fito yake yaƙi addini kana ganin sa iri-iri abu na addini mutum zai fito ya rinka against ɗinsa iri-iri yana sukar abu wallahi yan uwa wannan ko mutum ya kalma shahada sau dubu musulmi bane duk bayani kaji ana kan munafikai munafikai munafikai innal innal munafiqina fi darkil asfal irin sa Allah madaukakin sarki yake nufi masu boye musulunci masu boye kafirci a cikin zuciyarsu bayyana addinin musulunci Allah maɗaukin sarki ya shirye da mu ɗan uwana masu albarka kada ka taɓa tsammanin ana bayani akan munafukai cewa wasu ake bayani daban yi ƙoƙari ka kalli siffofin ko ma waɗannan ayoyi da sura da muka faɗa kalli siffofin munafukai yi ƙoƙari ka ga ka siffanta da wasu daga cikin su don ƙoƙari ka cire kanka dan mafiya tsarki a cikin wannan al'umma bayan annabata shine sabon annabi sallallahu alaihi wasallam su ne mafiya girma su ne waɗanda Allah maɗaukin sarki ya tayar da su ya zaɓe su don su abokanci annabinsu sallallahu alaihi wasallam su kasance tare da shi amma suna ji wa kansu tsoron munafunci ibn abi mulaika Allah ya masa rahama yake cewa na riski mutum talatin tabi'i ne ce na riski mutum talatin daga cikin sabon manzon Allah ira da aminci su tsara tabbata a garshe ce dukkaninsu kowa yana ji wa kansa tsoron munafunci kada ya kasance na cikin munafukai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum talatin ya riska kowanne yana jiwa kansa tsoro anya da bin Allah madaukakin sarki da suke yi babu wanda yake ji yana da imani irin na mala'ika jibril ko mika'il kowa kafa kafa yake da aikinsa idan ma ya aikin Allah ya karba waɗannan su ne sahabbai yan uwa sai da Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda wata rana yace da Ummu Salama ɗaya daga cikin iyayen mu'mine Allah ya kara mata yarda yace mata naji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace daga cikin sabbaina akwai wanda bayan na rabu da shi na bar duniya ba zai ƙara gina da ba har abada saboda wuta ta shiga tsakanin mu da shi zai shiga wuta munafikai kenan yan uwa ba ana ganin sa a matsayin sabon annabi ba amma ai ba sabon shi sai Allah madaukakin sarki ga mana ai wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa bahum minkum Allah ya raba ku kuna ganin sa a matsayin sabi amma Allah ya san ba sabai bane annabi ce idan muka rabu da shi ni da shi har abada sai da umar ya ce ina haɗa ki da Allah ki ga mu tsakani da Allah ina cikin wani wanda annabi ya faɗa ta ce Allahumma la ta ce wallahi baka ciki amma daga kai wallahi ba zan ƙara barantar da kowa ba kada wanda ya ƙara tambaya ta haka Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya ƙara masa yarda shi ma na gaya muku a baya cewa sayyidina Umar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bashi listin munafikai da wani da wani shi sa duk lokacin da aka yi mutuwa a garin Madina idan sayyidina Umar ya ka ya ga Huzaifa bai je yayi sallah akan mutum nan ba sayyidina Umar ba mai sallah sai to yana ciki wata rana an yi wani mutum ya rasu daga cikin munafikai sai Huzaifa ya ki zuwa sayyidina Umar ya kira shi ya ce Huzaifa zo ya ce ina haɗa ka da Allah ka gaya min wannan yana cikin sai ya ce yana cikin su yace to ina hada ka da Allah tambaya ta bi tsakaninka da Allah dan Allah ka gaya ma ina cikin su yace baka cikin su amma walan ukhbira ahdan ba'daka ba wanda zan ƙara ba labari bayan kai shi ma sai ka kada ƙara tambaye sa dan uwa idan mutum irin sayyidina Umar zai rinka tsoron munafinci yani ko kai sai da umar da annabi ya ce idan ya biyo hanya shaidan ya biyo hanya shaidan canza hanya yake kai ka kullum kana tare da shaidan din ma amma yana tsoron kan yana tsoron yana tsoron kan kansa munafinci amma yanzu lokacin da ake zancen munafinci sai mutum yana gani ai kawai da zamanin sabai ake shi yanzu baya ciki ba haka bane dan uwa ba haka bane dan uwa na masu albarka asar ya tabbata daga Zubair ibn Nufair sai na same shi yana tsaye yana sallah lokacin da ya zauna yake tahiya a tayyarsa a cikin addu'o'in da yake yace sai na je na ta roƙon Allah Allah ya mutu tsari da munafunci Allah ka tsare ni da munafunci Abu Darda sahabin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai addu'a yake Allah ka yi min tsari da munafunci Allah ka tsare ni da munafunci sai da ya gama sallah sai ya ce ya Abu Darda mai me ya hada ka da ina kai ina munafunci kana sahabin Annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya ce Allahumma ghufra Allah ka gafarta mu sai dai faɗa ka sau uku ta ce kai ka san cewa mutum a sa'arsa ta ƙarshe Allah maɗaukakin sarki zai iya jaraba sai juya daga addinin sai kuma wani addinin wa yake amintuwa da abin da yake kai babu shi idan mutum ba gani an ɗauki ransa yana musulmi ba babu wanda yake da tabbacin zai cika da imani sahabi abu darda Allah ya ƙara masa yarda akwai sahabi hanzala hanzala al-asadi ghasilul mala'ika wanda shi mala'iku ne ma suka wanke shi da suka mai wanka lokacin da ya mutu mala'iku suka mai wanka lokacin da ya mutu hanzala ya mutu da janaba a jikin shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe sai ya ga mala'iku suna wanke shi Allah ya kara masa yarda wata rana ya fito sai suka haɗu sayyidina abubakar siddiq Allah ya kara masa yarda sai na bakar ya ce kaifa anta ya hanzala ya kake ya hanzala sai ce ya ababakar ya ce wallahi qad nafaqa hanzala ce wallahi an samu matsala hanzala da ya zama munafiki sai na bakar ya ce me ke gare ka me ya faru sai ce to ai abin da ke faruwa shine kullum ina gaban manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai na rinka jin imani wani imani mai karfi in ji imani na yayi caji to amma da na koma gida kuma sai in ga ina wasa da kananan yara da mata da sauransu sai in ga kamar na manta da wancan wa'azin manzon Allah sai na bakar ce to in dai haka ne ni ma ina jin irin wannan abin da kake ji akwai matsala ke sai suka tafi wajen likitan likitoci sallallahu alaihi wa sallam da suka je hanzala ya mai da magana ya ce ga abin da ya faru ne sai na Abubakar Siddiq sai annabi ya murmushi yace in ko haka ne za ku rinka kasancewa kamar yadda kuke a wajena yace wallahi sai kun ga mala'iku kuna musafaha da su hannu da hannu inda yadda kuke ji na iya ji ko da yaushe yace to wallahi za ku rinka gaisawa da mala'iku hannu da hannu saboda imani annabi ya ce masa ya hamzala sa'atan wa sa'a imani lokaci wani lokacin zaka ji shi da karfin sa wani lokaci sai ya danyi caji wani lokaci sai ka ji shi ya danyi kasa haka muke gaba ɗaya yan uwa to muhallin shahid shine hanzala yana ji wa kansa tsoron munafunci kamar yadda sayyidina abubakar siddiq yake ji wa kansa tsoron munafunci dan uwa munafunci mugun abu ne mugun sharri ne a cikin al'umma kowa ya kokari ya caje kansa ya tabbatar baya ɗaya daga cikin munafukai magana ta gaba shine munafunci ya kasu kaso nawa sannan kowanne munafunci wanne irin alama ake bi a gane shi wannan shine abin da zamu tattauna insha Allah ta'ala a wannan lokacin daga ba idan Allah madaukakin sarki ya ara mana lokaci Allah madaukakin sarki raba mu da munafinci Allah ya mana tsari da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya da zama lafiya a garuruwan mu dukkan abubuwan da suke faruwa na rashin zaman lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya amintar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa shugabannin mu ikon aikin da ya kamata akan wannan abin da yake faruwa Allah maɗaukakin sarki ya ba su damar daƙile duk waɗannan kashe-kashen da ake na rayuka bayan Allah babu gara babu dalili Allahumma izal islam wal muslimin wa azalla shirka wal mushriki wa damir adaka ada ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله